babu rafi ilaihi da yana sajida kai ne ko bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu alaihi wannan kitabun nasa'i kenan wato sunan nasa'i
babu rafi yadaini bayna sadaqati muna nan cikin kitabun salati muna nan cikin kitabun salati a sunanin nasa'i kuma yanzu babun da zamu shiga shine babun raf'il yadaini bainas sajdatayn tilqa alwajhi daga hannaye tsakanin sujadu guda biyu sujada ko ta raka sujada biyu ce da ita ko in aka yi sujada aka dago ai zama ake to kuma sai a daga hannu sai tin fuska haka to shi kenan tilqa alwajhi haddathana حدثنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس بمنا في مسجد الحيفي عبد الله بن طاووس أن وجن طاووس بن كيسان اليماني كي يا يصلى أجيبنا أمنا أما صلى حيف منا لأن مكا يصلى جنا جيبنا فقال إذا سجد الصدرة الأولى فرفع رأسه منها رفع رفع يديه تلقاء to وجهه sai zamo idan ya ɗago kansa daga sujada farko kamin ya je ta biyun ya zauna tukunna sai ya ɗaga hannayensa sai tun fuskarsa فأنكرت أنا zalika to sai ya masa musu wannan فقلت له حبيب shine بن خالد Khalid nace بن خالد da Wahaibu dan Khalid إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه nace da Wahaibu to shi babba ne Wahaibu idan in iya masa magana ba saboda haka ne je nace da Wahaibu na ga wannan Abdullahi dan Dawud yana yin wani abu da ban ga wani daga cikin manya duk suna aiwatar da shi ba فقال له وهيب sai Wahaibu ya zo ya ce da Abdullahi tasna'u shay'an lam nara ahadan kana yin abin da bamu ga wani yana yi ba فقال عبد الله بن طاووس sai dan Dawud ya ce رأيت أبي na يصنعه ga babana Dawud ibn Kaysan yana yi wa qala abi baban nawa ya ce رأيت ابن عباس na ga ɗan يصنعه.
abbas yana yin sa wa ƙara قال عبد الله abdullahi بن na abbas عباس رأيت رسول الله na صلى ga الله عليه ma'aikin allah ya وسلم suna uhu yana aiwatar da shi in ji abdullahi bin abbas to kaji dalilin sa kenan na yin wannan a, ra- ra- wannan rakin da abin nan yawa ya صفة الصلاة بقى كاوش بقى eh shi ne yake ga maka a galibin wato laziman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suka lalzuci manzon Allah a cikin safarar wahadarin da wani ne wannan rafu ne dai ne din na tsakankanin su gudun nan guda biyu babu shi a cikin zubobin sallar su don haka shi yasa wato kaga cewar mafi duk a'immatin nan ba su yi riko da shi ba banda kamar hanabila da na zancen a ce su zai abin nan an dago daga sujada a daga hannun su ba sa yin sa saboda waɗanda suka laziman manzan Allah wanda suka nuzunci ma'aiki sun zauna da shi sun zauna da shi sun zauna da shi shekara da shekaru shekara da shekaru ba su ruwaici wannan daga hannun ba tare da komai na sallar manzan Allah sun ruwaita Na'am.
sallallahu alaihi wa sallam Amin.
to shi ya sa ɗin suke ganin wannan kamar wata waƙi a cewa da ta afku a cikin wani lokaci ko saboda wani dalili ko menene Allahu a'lam amma ba ta daga cikin al'adar ma'aiki a cikin sallah haka suke gani Allahu a'lam mutum yayi ya ce saboda wannan hadisin yayi daidai Na'am.
wanda ya bari bai yi ba saboda shi kuma waɗancan hadisai na sifatu salatin wanda suke masu yawan nan bai yi ba shi ma yayi daidai
باب كيف الجلوس بين السجدتين babu yaya ake zama tsakanin su da duba da biya bar na Abdurrahman ibn Ibn Ibrahim Ibrahim Duhaimun Ala haddatha- lakabin sa kenan Duhaimun حدثنا مروان بن معاوية Mhm.
قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم Mhm.
قال حدثني يزيد بن عاصم Mhm.
عن ميمونة قالت Mhm.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد to ma'aikin Allah idan ya sujada حوى بيديه yakan buɗe hannayensa hatta yi Hatta yi wa wa wada'i wani har sai an ga hasken haƙurƙuransa min wada'ihi ta bayansa وإذا قعد idan kuma ya zauna اسم أن على ala فخذه fakhrihi اليسرى yana nutsuwa a kan wato kafarsa ta hagu alaihi salatu wassalamu idan ya zauna zaman wato zaman tsakanin su da du to akan kafarsa ta hagu yake zama yawa to kadin julusu bai da sai da jani sai kuma gwargwadon zama tsakanin su da dun guda biyu a حدثنا habara عبد ال- عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال مم.
حدثنا يحيى عن شعبة قال قال حدثني الحكم حكم عن ابن أبي ليلى أن البراء قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم to barra bin azib ya ce sallan ma'aikin Allah ta kasance sai su mu kuma badal ya ce ruku'uhu wa sujuduhu wa qiyamuhu وقيامه بعد ما ba'da يرفع رأسه من من الركوع الركوع وبين السجدتين قريبا قريبا من من السواء السواء.
sallan manzon Allah da ruku'unsa da sujudarsa da tsayuwarsa bayan ya dago kansa daga ruku'u da kuma zaman su tsakanin su da du guda biyu kusan wa'annan duk daidai kai da kai suke daidai da daidai suke babu takbirul sujudi babin yin kabbara don tafiya su jada haddathana qutaybah qal حدثنا أبو الأهوال عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن عبد الأسود الرحمن عن بن الأسود عن الأسود الأسود وعلقمة عن عبد الله وعلقمة وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود yawa dukansu na haɗiyawa ne a suwa dubin yanzu na haɗi da alƙamu dubin wa ƙasi daga dukansu manyan tabi'ai wannan masu karɓa daga ibn mas'udin da wani safawa نعم suka ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara a cikin dukkan ɗagowa da kuma saukewa da tsayuwa da zama duk yana yin kabbara وأبو بكر da abubakar da umar da وعمر usman da رضي الله عنه salamun duk suna yin wannan حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا هجين وهو ابن المثنى kala haddathana laysun an uqailin shine mana ranta da Muhammad ibn Muhammad ibn Musanna
نعم a wannan hujenu kake إيه، zance هجين.
a ba ga shi ne ya gaya maka hujenu ibn Musanna sunan sa kenan wannan yawo ai ba da bakar wancan bane Muhammad ibn Musanna قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إيه.
أنه سمع أبا هريرة abokan ya يقول ji abu huraira yana كان cewa رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya kasance in إذا قام للصلاة ya tashi zuwa sallah يكبر حين يقوم yana yin kabbara yayin da ya ثم يكبر حين يركع yayin da ya tafi ruku'u ma ya kabbara ثم يقول سمع الله لمن sannan ya حمده sami Allahu liman hamidahu حين ya يرفع yarfa'u صلبه yayin da من ya الركعة dago wato gadon bayansa daga ruku'u ثم يقول وهو sannan قائم sai ya ce yana daga tsayen ربنا لك sai ya الحمد ce rabbana lakal hamd ثم يكبر حين يهوي sai ya ساجدا kabbara yayin da ya silmi ya tafi zuwa ثم sujada يكبر حين يرفع رأسه yayin da ya dago kansa daga ruku daga sujada ma sai sai ya ثم kabbara يكبر حين يسجد yayin da ya tafi sujada ma ya ya kabbara ثم يكبر حين يرفع رأسه haka nan yayin da yake dago kansa daga sujada sai ta biyun sai ya sake yin ثم kabbara يفعل ذلك في الصلاة sai ya كلها aikata wannan a cikin sallah dukkanta حتى har يقضيها sai ya idar da sallar ويكبر حين يقوم من من الثنتين mina sintoni ba da julusu haka nan yana yin kabara yayin da yake dagowa daga raka'a ta bi bayan zama kaga wannan kilafar mun samu ruwaya kenan ana yawa domin nan mun ji a musan aka dago daga ah, raka'a ta bi sai an miƙe tsaye cak sannan zaka ce Allahu akbar amma nan dai abinda ruwan suke nuna shi ne yayin da ake dagowa ne zaka ce Allahu akbar kana dagowa eh kuma dangane da ruwaya wannan din ya fi inganci haka باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين babin daidaito eh, eh, a- a- a- daidaiton zama yayin dagowa daga sujada guda biyu أخبرنا زياد بن أيوب julusul ikira da ake cewa ko?
نعم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب an abi kilaba ta kana ja'ana abu سليمان sulaiman مالك بن malik هويرس إلى مسجدنا to abu sulaiman shi ne malik bin huwairi sahabi ne ya zo masallacin mu faqala yace أبو إلى أسماء رجل raita daga samu
فقال
malik bin huwairi sai yace uridu an هل uriyakum أريكم كيف kaifa رأيت ra'aytu رسول الله صلى الله ina عليه so na nuna وسلم muku yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi قال wasallam yake sallah فقال في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة Malik ibn Huwairi sai ce zai nuna musu sallar Annabi sallallahu alaihi wasallama to shine sai shi eh, wato Abu Qilaba yake cewa faqa da fil raka'atil ula sai wani zama a raka'a farko hina rafa'a rasuhu min sajdatil akhira yayin da ya dago kansa daga sujada ta biyu ai kaga sama za a yi ko to mukon haka sai da ya zauna tukunna sannan ya miƙe tsaye kaga shi suke ce julusul istiraha ko yawa to kaga ni to shine a wannan hadisi na Malik ibn Huwairi wanda yake sahihi kuma ya tabbatar da wannan julusul istiraha wanda galiban al'aimatul arba'a dinnan kaga ba su yi riko da shi ba saboda eh, wato su a sanin su da hadisin annabi wannan zaman baya daga cikin sifatu salatu kwata kwata abinda suka fahimta sun dubi zuwan maliku bin huwairi su ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo ne karshe karshen rayuwar manzon Allah saboda haka a wannan lokacin jikin manzon Allah da yawa wasu abubuwan yana yin sa a zaune kamar ko da zama a irin sallar abin nan haka sallar tahajjudi kayan yadda da na hasar take faɗa saboda haka a irin wannan lokacin yanzu don haka nan ya rasu da wasu abubuwa waɗanda manzon Allah yake na hukuncin wannan lokacin amma ba wai siffar sallah ba ce ba ya yi ta bane don kasabin sallar ba an fahimta shi ya sa ba su yi riko da wannan julutun istiraha ba saboda dukkan kuma siffofin wato kasuwanci an fi rikon da abin da yake ya fi yawa a cikin ruwaya da kuma yake wanda suke manyan sahabbai wanda suke lazuman ma'aiki suka ruwaita babu wannan julusul istiraha shi yasa dai ba su riko da shi ba amma wanda ya riko da shi yayi daidai an fahimta akwai hadisai da suka zo shi babu shakka wannan julusul istiraha shi ba akhbarana ali ibn hujr qala anba'ana hushaymun ana halidin ana bi kilabata al-malik ibn huwayrid qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga ma'aikin Allah yana sallah ji maliku fa idza kana fi wutrin min salatihi idan yana cikin mara ta sallarsa wato a raka'a ta ɗaya kenan ko ta uku na'am lam yalhab baya miƙewa har sai ya daidaita tukunna a tsaye a zaune tukunna sai ya daidaita a zaune
ولا